وعلمه عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة ديوان لا يكفر لا يكفر الله لا يكفر الله منه شيئا وهو الشرك به فإن الله لا يكفر أن يشرك به وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا وهو ظلم العبد ظلم العباد بعضهم بعضا فإن الله تعالى يستوفيه كله وديوان لا يعبى الله به شيئا لا يأبأ لا يعبى لا يأبأ
وديوان لا ي... لا ي... لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه نفسه نفسه بن- آه، بينه وبين ربه عز وجل فإن هذا الديوان أخف جوا... أخف الدواوين وأسرعها نحوا فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات اللاهية والحسنات والحسنات المكفرة والمصائب والحسنات والمصائب المكفرة ونحو ذلك بخلاف ديوان الشرك فإنه لا ينهى إلا بالتوبة وديوان المذاهب لا ينهى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستهلالهم من- منها ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهله فلا يدخل الجنة نفس مشركة وإنما يدخلها أهل التوحيد فإن التوحيد هو مفتاح بابها فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها باب لم يفتح, لم يفتح له بابها وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يمكن الفتح به وأسنان هذا الم- هذا المفتاح هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه أصناما من الأوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا مفتاحه.
يفتح افتاحوا
نعم. إلى باب الجنة ومعه مفتاح هو مفتاحها الذي لا يفتح إلا به ولم يوقف ولم يؤقه
فلم يعفو عن القتل عائد اللهم إلا إذا أن تكون له ذنوب وخطايا وأ- وأوزار لم يصحب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار akwai iza anaka نعم، أقول.
اللهم إلا إذا أن تكون اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يصحب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار فإنه يحبس عن الجنة يحبس فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منه منها وإن لم يط... وإن لم يطهر الموقف وأهله يطهره الموقف وإن لم يق... وإن لم يطهره الموقف يطهر- يطهر وأهله وشدائده يطهره وإن لم يطهره أو الموقف وأهله وشدائده أهواله كو.
أهواله وشدائده فلا بد من دخول النار ليخرج ليخرج ليخرج خبثه فيها ويتطهر من ذنوبه ووسخه من ثم يخرج منها فيدخل الجنة فإنها دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيب أيوة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na al'imam al-bukhari da ke na rijiyar zaki a wannan yammaci na laraba yau ɗaya ga watan jumadal ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da goma ga watan biyu miladiya ta 2016 a wannan majalisi na mako-mako na karatun littafin nan mai suna alwabilu sayyib min alkalimi tayyib wallafar bajumin malamin nan masani shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim aljauziya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 21 a wannan littafi inda malam yake cewa wa zulmu inda Allah azza wa jalla yawmal qiyamati lahu dawawinu thalatha zalunci a gurin Allah ta'ala ranar gobe kiyama yana da kundaye guda uku kundi kundi guda uku fayil fayil guda uku diwanun la yaghfiru Allahu minhu shay'an akwai kundin da Allah ta'ala ba zai gafarta komai a cikinsa ba wa huwa shirku bihi shine hada shi da wani a wajen bauta fa inna allaha la yaghfiru an yushraka bih domin Allah ta'ala baya gafarta ayi shirka da shi wa diwanun la yatruku la yatruku Allah ta'ala minhu shay'an akwai kuma diwanin da Allah ta'ala ba zai kyale komai daga cikin sa ba wa huwa zulmul ibadi ba'dhum ba'dan shine bayi sashin su ya zalunci sashi fa inna Allah ta'ala yastawfihi kullahu Allah ta'ala yana karbo wannan haƙƙin gaba ɗayansa wa diwanun la ya'bahu Allah bihi shay'an da kuma kundin da Allah ta'ala bai damu da shi ba wa huwa zulmul 'abdi nafsahu bainahu wa bain rabbih shine bawa ya zalunci kansa tsakaninsa da ubangijinsa azza wa jalla فإن هذا الديوان أخف الدواوين domin wannan diwanin wannan kundin shine mafi rashin nauyin kundin kundayen wa asra'uha mahwan shine mafi gaggawa wajen agoge abin da yake cikin sa fa innahu yumha bit tawbati wal istighfar domin shi ana goge shi ta hanyar tuba ana goge shi ta hanyar istighfari wal hasanatil mahiyati da aikata ayyuka na kwarai masu goge laifuka wal masa'ibil mukaffira da kuma masibu ko jarraba da za ta samu mutum wanda za ta kankare masa laifukansa wa nahwi zalika da ire-iren waɗannan bi khilafi diwani shirki sabanin kundin shirka fa innahu la yumha illa bit tauhidi shi wannan ba a goge abin da yake cikinsa sai da tauhidi wa diwanul mazalim la yumha illa bil khuruji sai kuma diwanin wato kundin zalunci wanda shi kuma ba a goge shi sai da bil khuruji minha ila arbabiha da fitar da wannan laifuwa wannan abin da aka zalunta din zuwa ga masu shi wastihlalihim minha da neman afuwarsu da neman afuwarsu da gafararsu malam cikin sharhin hadisin da yake yi mana hadisin da muka karanta alharith na alharith ibn alharith wanda a ciki annabi isa annabi yahya alaihi salam yake gaya wa mutanensa cewa su bauta wa allah shi kadai kada su kuskura su hada wani da shi wajen bautarsa to cikin ci gaba da bayanin da malam yake yi na muhimmancin ta Allah da bauta da kuma kaucewa dukkan wani abin da sunan shi shirka da Allah sawa'un shirka ce babba ko kuma shirka ce karama sawa'un shirka ce da take fitar da mai ita daga da'irar musulunci ko kuma shirka ce da mai yin ta ba zai fita daga da'irar musulunci ba matukar dai ta ɗauki wannan sunan shirka to tana cikin abin da yake kishiyantar tauhidi kwarai da gaske to shine malam yace wa zulmu inda Allah yawmal qiyamati lahu dawawinu thalatha zalunci a gurin Allah ta'ala yana da diwani guda uku wato kalmar zalunci tana daukan ma'anoni guda uku kowace ma'ana da kwai kundinta akwai fayil dinta akwai nauyinta da hatsarinta akwai wanda ya fi kowane hatsari akwai wanda yake tsakatsaki akwai wanda kuma yake mai sauki amma dukkaninsu kalmar zalunci za ta iya haɗa su domin kalmar zalunci a alkur'ani takan zo da ma'anar shirka ma'anar kafirci kamar da Allah ce wal kafiruna humu zalimun hakanan Allah ta'ala yana cewa fa'ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun kalmar zalunci a wannan ayar ita ma tana nufin shirka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fassara ta to hakanan zalunci yana zuwa da ma'anar mutum ya yi abin da Allah ta'ala ya hana shi na sabansa ta hanyar ya bar wani wajibi ko ya yi sakaci a cikinsa tsakaninsa da ubangijinsa laifin da zai yi tsakaninsa da Allah bai shiga haƙƙin kowa ba ya yi sakaci wajen sallah misali ko ya yi sakaci a cikin harkar azuminsa wani tsakaninsa ne da ubangijinsa to wannan zalunci ne bawa amma kansa yake zalunta ba wani ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce man yaf'al zalika faqad zalama nafsa wanda duk ya aikata wannan abu da muka hana ya zalunci kansa to wannan tsakaninsa ne da bawansa tsakaninsa ne da ubangijinsa sai zalunci mutum ya zalunci dan uwansa ya cuci dan uwansa ta hanyar ya ci masa dukiya ba bisa haƙƙi ba ko kuma ainihin ya ci zarafinsa ya ɗauki haƙƙinsa to wannan zulmul ibadi ba'dihim ba'dan ne wanda shine annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi kursi da ya ruwaito daga Allah ta'ala mai wannan waya dauke ta yana cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ku bayina na haramta zalunci akan kin kaina kuma na sanya zalunci a tsakaninku abin haramtawa ne don haka kada ku zalunci junanku to ne shine zulmul ibadi nafsi limul ibadi anfusihim wani daga cikin bayi ya zalunci dan uwansa bawa to kowane akwai fayil dinsa ibn al-qayyim ya kawo wannan maganar bai jingina ta zuwa ga wani hadisi ba duk da cewa asalinta asalin wannan maganar hadisin Aisha ne radiyallahu ta'ala anha wanda Imam Ahmad ya rawaito shi da Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi sun rawaito hadisin to amma a cikin sanadinsa akwai wani da ake kira sadaqatu ibn Musa wanda yana da rauni saboda hadisin isnadinsa yana da rauni to sai ya kasance ibn al-qayyim bai dauko shi a matsayin hadisi ba da ce kara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda rauninsa amma ya kawo shi a matsayin bayani wanda ma'anarsa bai kyauci ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duka suna goyen bayan abin da yake cikinsa to wannan dawawin guda uku sune na farko diwanun la yaghfirullahu minhu shay'an diwanin da Allah ta'ala baya gafarta wani abu a cikinsa wa huwa shirku bihi shine a hada Allah da shi a hada Allah da wani wanda duk zai yi shirka da Allah Allah ta'ala ya faɗi cewa ba zai gafarta masa ba inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta ayi shirka da shi annan masdariya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ay la yaghfiru shirku bihi wa yaghfiru ma duna zalika ay ma duna shirk Allah baya gafarta ayi shirka da shi amma abinda duk bai kai shirka ba yakan iya wa mutum gafararsa idan ya ga dama shi ma ba kawai kowa ya yi masa gafara ba sai Allah ya ga dama amma dai in dai mutum ya mutu yana shirka to Allah ta'ala baya gafarta wannan wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida saboda haka duk wanda zai yi shirka to batansa tsakaninsa da shirya mai nisa ne bata ne mai nisa ba bata ne wanda zai iya za a iya karɓarsa a haka ba a dawo da shi a yayi nisa kuma bata ne wanda yake mabayyani domin ɗaukan haƙƙin Allah ne ka ba wani ka shiga haƙƙin Allah ka ɗauka kuma ka danka wani sifar Allah ce ko aikinsa ne a ce kuma wani za ka yi wa kaga a nan zalincin ba ƙarami ba ne saboda dubi wanda ka yi wa zalincin Allah ta'ala wanda shi zai girmama zalunci kuma haƙƙinsa ka ɗauka ka ba wani wa diwanun la ya turku Allah ta'ala minhu shay'an da diwanin da Allah baya bar komai a ciki zai nemo wa dukkan wani wanda aka yi ma wannan zaluncin haƙƙinsa babu daga kafa babu maganar afuwa babu maganar yafiya wanda duk aka cuta to in aka je gaban Allah sai Allah ta'ala ya hisabi ya karbo masa haƙƙinsa hatta yastawfiyahu fa inna allaha yastawfihi kullahu zai nemo haƙƙin gaba ɗaya ce wa diwanul la ya'ba'u allahu bihi shay'a malan zai yi bayanin waɗannan kundaye guda uku kuma za mu ƙara bayani akan bayaninsa ce wa diwanul la ya'ba'u allahu bihi shay'an wa huwa zulmul 'abdi nafsahu bainahu wa bain rabbih 'azza wa jalla diwanin da Allah ta'ala bai damu da shi ba shine shi tsakaninka da shi ka bar wani abu na umarninsa wani abu na wajibinsa ko ka aikata wani abin da ya hana amma wanda bai kai shirka ba wanda bai kai shirka ba mala yace fa inna hadha diwan akhaffu ad-dawawin wa asra'uha mahwan shi wannan diwani na tsakaninka da Allah ta'ala kai masa wani laifi to ya fi kowanne rashin nauyi wato nauyin zunubi zunubi ne amma bai kai waɗancan nauyi ba kuma an fi kankare shi da gaggawa saboda mai fa'in na hoyon habit tauba da zarar bawa ya tuba Allah ta'ala zai yafe masa zai karɓi tubansa wa man ya amal su'an au ya zulim nafsahu ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ka duba babu wani in ka kula babu wata doguwar barazana wa man ya'mal su'an wanda ya aikata mummunan aiki aw yazlim nafsahu ko ya zalunci kansa yayi abin da Allah ce kai yayi thumma yastaghfirillah daga baya sai ya ce ya Allah na yi maka laifi ka gafarta mu ya ji dillaha gafuran rahima zai samu Allah mai gafara ne mai jin kai saboda wannan tsakaninka ne da shi a tauba al-istighfar zai na kankare shi ka tuba ko kai istighfari tuba shine abinda kai din ka san kayi abu iri kaza a lokaci kaza kana neman Allah ya yafe maka shi kuma da alkawarin ba za ka koma ba da jin damuwa da nadama a cikin zuciyarka kan abin da ya wuce wanda ita ce tuba istighfari kuma astaghfirullah wanda baka halarto wani zunubi ba ma mai zaman kanshi lokacin da ke ambatatta da muka gama sallar mu kafin mutum ya bar gurin da ya abin da ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wannan astaghfirullah astaghfirullah tana kankare maka laifin kuka ne wanda ya yi irin wani istighfari ko ya sayyidul istighfar ko to yana kankare masa wasu laifuffuka ne da ya tsakaninsa da Allah to wannan shi da istighfari bambancin istighfari da tuba tuba kana halarto wani laifi da kai an gane ko a wani lokaci ya ce laifin da na iri kaza Allah ka yafe mu Allah na tuba ba zan kara ba Allah shine na ƙarshe ka faɗa har zuci tare da nadama da jin damuwar abin da kai to da shi ake cewa at-tauba al-istighfar kuma shine istighfari da muka sani astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to at-tauba tana kankare zulmul abdi nafsahu bainahu wa bain rabbih at-tauba al-istighfar shi ma yana kankarewa wal hasanatil mahiya hakanan ayyukan da kai zaka yi na kirki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salawatul khams wa ramadan ila ramadan والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان كف مكفرات لما بينهن إذا اجتنبن الكبائر إن تجتنبوا ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم النبي يقول سكان سلا ده سلا تن ياي سلا سيا سيا لفي سكان سدا الله wata wani lokaci aka yi kiran sallah ya gaggauto ya shigo sahu aka yi sallah da shi wannan sallar za ta kankare masa za ta kankare masa abinda ya gabata da laifinsa su ne assalawatul khams abinda mutum ya yi tsakanin azahar da la'asar in ya yi sallar la'asar sai Allah ya kankare masa abinda ya yi tsakanin azahar da la'asar in ya yi magrib Allah ya kankare masa abinda abinda ya yi tsakanin la'asar da magrib in yayi isha'i abinda ya tsakanin matukar dai zulmul abdi nafsuhu ba wani ya cuta ba ba kuma shirka yi ba haka nan juma'a tsakanin juma'a da juma'a su ma na Allah yana wannan sallar juma'a suna kankare ba haka nan tsakanin ramadan da ramadan haka nan ga hajji من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة wanda ya hajji bai yi batsa ba bai yi fasikanci ba har ya gama hajjinsa ya dawo to zai dawo kamar ranar da mafiyarsa ta haife shi babu wanda ake haifa da ba wanda ake haifa da laifi ina jin watakila a nan ne a baya muka karanta takun mutum zuwa masallaci duk taku duk taku ka daga kafa annabi ya ce za a daga maka darajarka kuma akan kare maka laifinka wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin babu wanda ya kai Allah haƙuri babu wanda ya kai Allah rahama to irin wannan ubangiji ta'ala yakan kankare maka shi bil hasanatil mahiyat ayyuka suna nan da yawa da kirki a ce in kayi kaza za a yi maka kaza in kayi kaza za a kankare maka wal masa'ib al mukaffira hakanan al masa'ib al mukaffira mutum ya fada cikin wata musiba wadda a dalilin wannan musibar kuma sai Allah kankare masa wani laifinsa kamar yadda aka sani cewa mumini in yayi rashin lafiya kakkabe masa laifuffukansa ake yi shi yasa annabawa suka fi kowa tsananin rashin lafiya dan ubangiji ya wanke su sama da zai wanke kowane annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta shauka yushafu hatta kayar da mutum zai taka da tafiya taka tsidau taka wani wata kaya ya tuntube da wani dutse da wani karfe ya fada wani rami ya kuje to wannan a ga mumini ba za ta tafi a banza ba yana faduwa ya kuje wani laifinsa ya kuje shi kira ya rabu da shi ce wa nahwiha da ire-iren waɗannan ire-iren waɗannan kamar addu'ar musulmi musulmi su yi maka addu'a kamar mutum ya mutu a yi masa sallah wannan shi kansa yana kankare masa wasu zunubban a yi masa sallar jana'iza musulmi su sadu su yi masa addu'a shi ma wani hasana ce mahiya ko irin su afuwa na ubangiji ranar gobe kiyama Allah ta'ala zai keɓe da bawansa a ranar gobe kiyama a filin mahshar ya kirawo bawansa ya ce da shi tsakaninsa da shi ba tare da tunan silili ba tsakanin shi da shi ce hal tazkuru zamba kaza kana tuna laifi iri kaza da kai a lokacin kaza qulu na'am ya rabu na tuna nayi hal tazkuru zamba kaza kana tuna laifi iri kaza ce na'am ina tunawa fa yuqarriruhu bi dhunubi fa yuqirra hatta idza dhanna annahu halak قال اذهب فقد غفرت لك كما سترتك في abi shi ɗaya bayan ɗaya ka tuna laifi iri kaza rawar jiki sai ya riga ya gama sakankan cewa kawai shi da an gama wannan interrogation ɗin kawai cewa za a yi mala'iku khuzuhu fa gulluhu ya gama sakankan cewa ya halaka ni da Allah Allah yana cewa ina tuna kaza na tuna kaza na tuna kaza kuma bai isa ce a'a ba sai ya gama sakankan cewa kawai jira yake a ce zabaniyawa su yi gaba da shi sai ya ji Allah ta'ala ce je kana gafarta maka kamar yadda na rufa maka asiri a duniya akwai shafa'a ta annabawa akwai shafa'a ta mala'iku akwai shafa'a ta rabbul alamin shi kansa shafa'atin nabiyyun وشفعت الملائكة ولم يبق إلا رب العالمين ملائكو سكي أنبا سكي الله جيتو أنبا سنجي ناسو ملائكو سنجي ناسو با wanda ya rage sai kuma ni ubangijin duniya duka lokacin ubangiji ya fito da qabda a ruwaya tana cewa lam ya'malu khairan qat lam ya'malu khairan qat a taba samun su da alkhairi ba amma dai tauhidin su yana nan duk jagaliyar da suke yi in aka tabo tauhidi za su ce bai mu yadda ba sai ubangiji ya fito da su a hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la a'lamu akwai hadisin abdullahi bin mas'ud cikin sayo muslim sayo bukhari sayo muslim akwai hadisin abu huraira zan hada lafizan biyu saboda abu hadisai ɗaya ne annabi yake cewa inni la a'lamu akhir ahli an-nar khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan shi ni na san wane cikin yan wuta wane ne na ƙarshe da za a fidda daga wuta shi ne na ƙarshe daga shi an daina fitar da kowa na kuma san shi ne na ƙarshen shiga aljanna daga shi an daina shiga aljanna ce ya kuruju minan nari kabwan a watar waya habwan zai fito daga wuta da rarrafe da rarrafe zai zo wa huwa mukbirun ala nar fuskarsa na kallo wuta yana gatiririnta da zafinta da ruguginta sai ya ce ya ubangiji ya addu'a ya Allah ya Allah ya Allah alfarmar da za a yi min Allah ni dai a kawar min da kaina daga wutan nan a fuskantar da ni in kalla aljanna Allah ce dan adam idan na yi maka wannan ba za ka sake tambayar wani abu kuma ya ce ba zai roƙi komai ba shi dai a raba shi da wani Allah ta'ala ya karɓi fa ya akhudhu minhu mawathiqahu wa uhudahu yayi rantsuwa da Allah ce wa izzatuka ya rab la as'aluka ghayra zalik na rantse da izzaka Allah ni dai in dai ka kawar da kaina daga wutan nan ka raba ni na daina jin hamaminta da zafinta na rantsi da izzar ka ba zan sake tambaye ka komai ba ni dai wannan alfarma a yi min ita a ce to yayi alkawari ya dauka ya ce ya dau alkawari ya ka dau alkawari na dau alkawari ka dau alkawari na dau alkawari fa yusrafu wajhuhu 'ala an-nar ila al-janna a fuskantar da shi ya daina kallon wuta sai ya hango aljanna فيأتيه من ريحها وريحانها ويرى نظرتها وسرورها sai ya fara jin ƙanshinta ya fara jin wato ya rika ganin farin cikinta ya ga 'yan wuta suna ta wasa 'yan aljanna suna ta wasanninsu ana ta shagali ba shagali ake ba ina ashabar jannati yawma idin sai shagulin sai ya hango sai ce ya Allah ta'ala ya manta ya ce ya rab qarribni min babil janna ni dai a dan matsa ni kofar ya kofar sai ya Allah ba sai ka sa ni ba a dai kai da kofar ma Allah ce ma agdaraka ya ibn adam alam tu'ti uhudaka wa mithaqak alla tas'ala ghayra zalik ce kai dan adam akwai wanda ya kai ka karya alkawari ba kai kai rantsuwa ka bada alkawari akai yarjejeniya cewa daga wancan ba za ka saki abin nan ba ya ce to Allah ni dai daga wannan an gama an gama ba zan sake tambaya ba fayuqarrabu min babil janna sai a matso da shi kofar aljanna to daga nesa fa ya hango to bare yanzu ya matso kusa fayaskutu ma sha Allah an yaskut sai dan hakure dan yi shiru zuwa wani lokaci zuwa wani lokaci can ya ce ya rab adkhilnil janna a shigar da ni aljanna mana Allah Allah ce ma agdaraka ya ibn adam ma agdaraka ya ibn adam aka kai karya alkawari ba kai kai alkawari cewa daga wancan tambaya ba za ka kara wata ba yace daga wannan dai shi ba zai kara komai ba sai a ce da shi ya shiga a ruwayar abdullahi bin mas'ud sai ya je sai ya dawo ya ce ya Allah ni na ga ta cika fa yukhayyalu ilayhi annaha mal'a ce ta cika ta cika ya Allah ce ko ba ka shiga sai an yi haka sau uku sai ya shiga arwayar abu huraira sai a ce da shi Allah ce da shi tamanna faɗi burinka faɗi burace-buracenka duk da kake da su wanda a nan duniya sun tsufa baka samu ba faɗi abin da kake so duk a baka yayi ta faɗa yayi ta faɗa har sai ya ji sun ƙare fayuzakkiruhu rabbuhu min kaza wa kaza ala ce ka manta baka ce kana son kaza ba ce yawa Allah ina son ka manta baka ce kaza ba fayuzakkiruhu fayuzakkiru Allah ya ta tuna masa abinda dai ya manta kuma dole a yi masa uzuri wanda baya sa rai sai gashi tsundum a ciki kuma har ana cewa ka ƙara faɗar bukatunka yilis to sai ya gama Allah ce ka manta kaza sai ce yawwa ka manta kaza sai sai ya kai iya iya inda zai iya kaiwa sai Allah ta'ala ce laka zalika wa mithluhu an baka wannan an kuma ninka maka kamarsa abu sa'id al-khudri yana zaune lokacin da abu huraira yake faɗar hadisa ya ce ni yadda na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam ma ya ce allah ya ce da shi laka zalika wa ashru amsali kana da an baka wannan an kuma ninka maka kamarsa sau goma a ruwayar Abdullahi ibn Mas'ud Allah ce an baka aljanna laka mithlu dunya laka aljanna laka min aljannati mithlu dunya 10 marrat an baka aljanna wacce ta ninka duniya gida goma sai ya rude ya ce ya ataskharu bi wa anta rabbul alamin wa anta al-malik kana sarki mai isasshen iko kuma da ni za ka rika tsokana ni za ka rika tsokana ko shi ne na ƙarshe shi ne ya fi kowa samun kaso mafi kankanta sai a tura shi ba za ka so ka zama wannan ba gaskiya saboda sai ya shiga wuta amma dai ka duba faɗin rahamar ubangiji Allah yana son bayansa da yawa wanda kaga har Allah ya kama shi ya kona shi to wannan wannan azalimi ne ba kowa ma dole hakan zai masa a ce Allah da ya ce wasi'a wa rahmati wasi'at kulli shay rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma wanda rahmatsa ta yalwata komai a ce mutum ya je bai samu wannan rahama ba to wannan tsiyacewarsa ta kai tsiyacewa ba da ce bi khilafi diwanin shirka sabanin diwanin shirka sabanin fayil din shirka fa innahu la yumha illa bit tauhid wannan ba a goge shi sai da tauhidi tauhidi kadai shine zai goge shi kadai ta Allah وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها هكذا كندن zalunci ababen da aka zalanta na mutane wannan shi ma ba a goge shi sai mutum ya rabu da wannan ya maida shi zuwa ga masu ita wasu ihlalihim minha ya nemi gafararsu ya nemi afuwarsu shi ya sa malamai suke cewa mafi girman hadari a cikin laifuffuka hadarin da za ka yi wa ɗan uwanka ba wanda za ka yi tsakaninka da Allah ba wani akwai hanyoyi da yawa da za ka kubuta amma wanda za ka yi wa ɗan uwanka wannan shi yake da hadari wannan shi yake da girma saboda shi duk aikinka na alkhairi ba zai kankare shi ba in za ka fi kowa aikin alkhairi matukar dai tare da cutar al'umma kake tare da cutar wanda daga cikin al'umma kake to wannan aikin alkhairin ba zai ceto ka ba shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabbai atadruna man al-muflis qalu al-muflis man la dinara lahu wala dirham kun san muflis kun san tsiyatacce ka ce wanda ba shi da komai da ba shi da kudi ba shi da dinari ba shi da dirhami da bai ce a'a wani ai ba muflis ba ne al-muflis man ya ati yau malkiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa sadaqatin zai zo ranar gobe kiyama da tilin ayyuka ya yi azumi ya yi sallah ya yi azumi ya yi ya yi zakka ya yi hajji ya yi aikin alkhairi amma zai zo wa qad zalama hada wa daraba hada wa shatama hada wa akhadha mala hada wa qadhafa hada yana zuwa a yin yabe shi wannan yace ya dake ni wannan yace ya zalunce ni wannan yace ya ci kudi na a ci bashi bai biya ba ko yayi mun fashi ko ya mun sata ko ya mun sane ko ya mun zamba cikin aminci wannan ya zo ya ce ya masa ƙazafi ya masa yarfe haka kowa zai zo wanda ya ce ya ci mutunci da sai arka iban ladan nan nasa fayo hazo min hasanati fayo ta hada fayo hazo min fayo ta hada kai zo me yayi maka kaza da kaza da kaza a ɗauko hasanat ɗinsa a auna a ga abin da zai biya masa a ce to je ka to daman kowa yana neman abinda a sanad ɗinsa za ta yi wani dama yana nan ɗan ɗan iris ne kawai ya rage in ba a samu wannan cikon ba zai tafi wuta sai kawai ya hango wani da ya cuce shi kana ga zai kyale shi an yi awon ayyukan laifinsa sun yi rinjaye amma da zai samu wasu hasana za su dawo hayyukan hasanatinsa sai kawai ya ga gittawar wani macucinsa wannan ya cuce ni ba za a in bi shi sawa'un az-zulmul khas aw az-zulmul am zalunci ne na kai da shi ko zalunci ne cikin libibi mutum yana shugaban kasa ya ci cinye kudin jama'a ko yana gwamna ya cinye kudin ko yana ciyaman ko an bashi wani darakta na wata ma'aikata to duk wanda yake wannan kasar ko wannan jihar ko wannan karamar hukumar in ya goshe ba zai kyale shi a kasan nan akwai akwai haƙƙi na Allah ka karɓo min yanzu to sai a rika iba ana sa ma ana iba na ana ta sa ana iban waɗancan hasanat din sai sun ƙare bai gama biya ba dan wani ya za a iya biya fi sabilillah ko ko iya local game da ungogo aka ce ka biya ka biya zalunci da kai aikin da zaka yi ka biya wannan mazalib din suna yana ba karami bane to bari a ce jiha kamar Kano shi yasa al'amari yake da hatsari amma mutane ana wawo ana kokowa a kansa sai an gama bai biya ba sai a ce to wanda duk bai gama biyansa ba ku zo a bincika a yarka ebo laifukansu ana zuba masa a rayuwarsa wani laifin bai taɓa tunanin ya yi shi ba amma sai gashi a cikin kayan awansa an karimo na wani an jeho masa shi a karimo na ɗan giya a karimo na ɗan luwaɗi a karimo na mazinaci a karimo duk wanda ya cuta shi ma ne ma yake ya rabu da waɗannan kayan kayan banza ne sai waye gari yana ɗauke da laifuffukan da shi bai taɓa tunanin ya yi su ba amma saboda cutar da wasu ya yi ya kwaso su ya abin shi yasa ka duba inda za ka gane girman sha'anin ubangiji da yadda haƙƙinsa shi na zunubin bawa bai ɗauke shi da girma ba kamar yadda ya ɗauki haƙƙin ɗan adam da girma ka duba waɗannan ayoyi na cikin suratun nisa'i da muka karanta ɗaya daga cikinsu ta ce wa man ya amal su'an au ya zalib nafsahu ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله غفورا رحيما وما كان الله عليما حكيما سيساك تشيوا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ka duba a nashi haƙƙin sai ce summa ya laha ya ji lillaha ga furar rahima amma da ya zo haƙƙin wani bai ce summa ya laha ba sai ce faƙaɗe tamala buhtanan wa islam mube waɗannan ayoyin kaɗai ya isa bawa in yana karatun alkur'ani wallahi su girgiza shi su sa shi kuka su ga girman sha'anin ubangiji girman sha'anin ubangiji haƙƙin sa ya ce in kai istighfari ka tuba sai in yafe maka amma haƙƙin wasu sai ci faqad ihtamala buhtanan ka dauko wani kire babba wa isman mubina saboda haka haƙƙin bayi wani abu ne wanda yana da hatsarin gaske kwarai da gaske ranar da mutane za su tsaya yau mai komun nasu li rabbil alamin مالا ينشي ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهله كسنشي والشركة shine mafi girman kundi gundayen nan guda uku a gurin Allah ta'ala sai Allah ya haramta aljanna ga waɗanda suka yi shirka innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'wahu an-nar wa malin zalimi na min ansar shi lalle wanda ya shirka da Allah to hakika Allah ta'ala ya haramta masa aljanna kuma makomansa matattararsa wuta kuma azzalimai masu shirka ba su da masu taimakonsu fala yadkhulul jannata nafsun mushrika wanda duk ran da ta mutu tana shirka ba za ta shiga aljanna aljanna ba ta masu shirka ba ce wa inda ma ya dukuluha ahlut tauhid masu shiganta su ne wanda suka zo da tauhidi fa inna tauhida miftahu babiha tauhidi shine mabudin kofar aljanna da shi ake budewa mutum ya shiga aljanna فمن لم يكن له مفتاح لم يفتح له بابها wanda duk ba shi da makullin to ba za a bude masa kofar aljanna ba sauraka mai san ya shiga aljanna to ya kankana tauhidi wallahi shi yasa annabawa ba abinda suke fara kiran mutanen su akai sai tauhidi ya'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu ku bauta wa Allah ba ku da abin da za ku bauta ba shi ba duk malami na Allah wanda yake tafiya akan hanyar annabawa wannan shine jigon da'awarsa duk wanda ka ji an ce da shi malami ne amma baya son magana akan tauhidi wannan an soke shi an yi masa mummunan suka ce baka magana akan tauhidi to kan me kake magana to ka yi magana a kan tauhidi ka yi magana a kan sauran abubuwa amma ka aje tauhidi gefe guda kawai sai dai ka yi ta magana a kan tsarki azumi haka haka haka shi kawai mu mu abinda muke so ku rika koyawa mutane tsarki sallah tsarki sallah to tsarki da sallah ga babban tsarki tsarkake zuciya daga tauhidi haka za ka zama wasu shugabanni haka za a tara mutane ba masu rigingimu malami ka tsaya a masallacin ka koya mutane yadda ake tsarki yadda ake alwala yadda ake sallah ba za ka ji ya ce ka koya musu tauhidi sannan ka koya musu sallah tsarki da waye da waye a sai ya fara da tsarki ya manta da babban tsarki wanda duk yadda mutum zai kai ga tsarki na alwala ba ya waccan tsarkin ba tsarkin nashi ba zai masa amfani ba mala yace wa kadhalika in ata bi miftahin la asnana lahu lam yumkin al fathu bihi haka nan inda zai zo da makullin da bashi da bashi da hakora wannan shi ma ba zai bude masa aljanna ba wannan maganar wahab ibn munabbih ce yake cewa dukkan la yadkhulu al-jannata illa man ma'ahu miftah ولا يفتح المفتاح بلا أسنان فإن لكل مفتاح أسنان ومفت... وأسنان مفاتيح الجنة سنة الأعمال الصالحة babu wani makulli face yana da haƙoransa haka nan makullin aljanna shi ma yana da haƙoransa haƙoran makullin aljanna su ne ayyukan da aka ce ka yi shine malam yace wa asnanu hadha almiftah hiya as-salah was-siyam waz-zakah wal-hajj wal-jihad wal-amr bil-ma'ruf wan-nahy 'anil munkar wa sidq al-hadith wa ada' al-amanati wa silat ar-rahim wa birr al-waliday wannan misali ne bayar yace wato hakoran wannan makulli mabudi sune sallah azumi zakka hajji gwagwarmaya tabbatar da gaskiya bin nafsi bil mali wan nafsi wal ilm sannan wal amri bil ma'ruf da umarni da kyakkyawan abu wanda ya ne munkar da hana mummunan aiki wa sidqil hadith da gaskiyar zance magana mai ta gaskiya fadar gaskiya wa ada'il amana da bayar da amana wato rike amana wasilatin rahimi da sada zumunci wa birrul walidaini da biyayya ga iyaye wanda ya faɗi wasu nau'uka ne na ayyukan kwarai wanda suke wajibai akan dan adam ka duk wani abin da yake wajibi ne akan ka to ya shiga nan in shugaba ne wajibi adalci shi ma yana ciki idan ya zo ranar gobe kiyama ya cuci al'ummarsa to ya zo da ko da ya zo da tauhidi ya zo da ya zo da mabudin da ba hakuri sai ya je an yi masa wankan tsarki ba zai shiga ba zai shiga haka nan ba fa ayyu abdin ittakhadha fi hadhihi ad-daya fi hadha ad-dar miftahan salihan min at-tauhid وركب فيه أسنانا من الأوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا تفتح إلا به kowane bawa wanda a wannan duniya ya rike makullinsa wanda yake makulli na kwarai na tauhidi wa rakkaba fihi asnanan sannan ya sanya masa haƙora min al'awamiri na bin dokoki da umarni ja'a yawmal qiyamati ila babil janna to wanda zai zo ranar gobe kiyama kofar aljanna wa ma'ahu miftahu allazi la tuftahu illa bihi zai zo da makullinsa da ba za a iya buɗe aljanna ba sai da shi falam yu'iqhu 'an al-fath a'iqun babu wani abin da zai hana shi babu wani abin da zai masa cikas ya hana shi buɗe ta Allahumma illa an takuna lahu dhunubun wa khataaya wa awzar lam yadhhab 'anhu atharuha fi hadhihi ad-dar bit-tawbah wal-istighfar to sai da idan yana da wasu zunubai yana da wasu laifuffuka wanda alamominsu ba su rabu da shi ba a nan duniya ta hanyar tuba ko istighfari fa innahu yuhbasu anil jannati to za a hana shi shiga aljanna hatta ya tatahara minha sai ya tsarkaka za a ce to wannan kai ya shiga aljanna sai an tsarkake shi akwai waɗanda za a fito da su daga wuta ko waɗanda suka cancanci shiga aljanna saboda suna da tauhidi suna da amalu saliha kuma amalu saliha ɗinsu sun yi rinjaye sun yi rinjaye amma kuma suna da wasu sauran laifuffuka to in aka zo bakin aljanna a cikin ku dakata sai an musu wanka an wanke su sai an za su shiga aljanna kakal wannan ba magana yan wuta ake ba wanda za su shiga aljanna ibtida'an da tun karan farkon za su shiga aljanna an yi hisabi sun hai sun hai amma kuma akwai laifuffuka tare da su kawai dai ayyukan su ne suka yi rinjaye muna kwarai to laifuffukan sauran ya za su shiga aljanna ne da wani a'a ce to su dakata su dakata sai an wanke su an kawar musu da dukkan waɗannan laifukan sai su shiga suna farare kal وإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا بد من دخول النار idan har gurin tsayuwa domin jiran hisabi da abin da yake cikinsa na ababen ban tsoro da tsanani shi saboda yadda laifuffukan suka yi kanta an keto wannan wahalar amma shi wannan wahalar bata kankare masa laifuffukansa ba har an gama komai saboda yawan laifuffukan sun yi yawa to wannan dole sai an kai shi wuta wannan ba zai yiwu ba kamar karfe ne da ya tsatsa ya tsatsa in an sa shi ruwa ba zai wanke shi ba to sai a jefa shi wuta saboda ya kawar da wannan dattin li yakhruja khabathuhu fiha domin dattinsa da yake jikinsa na zai zunubai su fita wa yatatahharu wa yatatahhara min daranihi wa wasakhi ya samu tsarkaka daga kazantarsa da dattinsa ثم يخرج منها فيدخل الجنة سنن يفتو دغنن يشغى الجنة فإنها دار الطيبين لا يدخلها إلا إلا طيب saboda ita gida gida ce ta mutanen kwarai ba kuma mai shige su sai mutumin kwarai Allah ya ce allazina tatawaffahul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul janna waɗanda mala'iku suke yi musu suke karɓar rayukansu suna mutanen kirki za a rika cewa mala'iku za su rika cewa da su aminci ya tabbata gare ku ku shiga aljanna hakanan Allah ta'ala ce wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin Allah ta'ala ce haka za a gargado waɗanda suka ji tsoron ubangiji zuwa jahannama zumaran jama'a jama'a har sai idan sun zo aljanna zuwa ga aljanna jama'a jama'a har sai in sun zo ta wa futihat abwabuha alhalin tun kafin su karaso an riga an bude musu kofofinta wa qala lahum khazanatuha masu gadin ta su ce da su salamun alaikum amince ya tabbata a gare ku ibtum kun zan mutanen kirki fadkhuluha khalidin don haka ku shige ta kuna mutanen wato masu dawwama fa aqaba dukhulaha ala tibi bi harfi alfa'i alladhi yu'dhanu bi annahu sababin lidukhul Allah ta'ala ya kawo fa wajen fadar a shige ta akan wancan kirki nasu dan a nuna maka cewa wannan kirkin shine dalilin shiga su aljanna ai bi sababi tibikum qila lakum udkhuluha wato saboda kirkinku nagartakku ne aka ce da ita da aka ce da ku ku shige ta Allah ka sa muna ciki abinda muka yi fada daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh